مهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وصفوته من خلقه صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين عباد الله في هذه الأيام المباركة وفي هذا اليوم المبارك وفي هذه الساعة المباركة نبدأ حديثنا بتذكير أنفسنا كما كنا نقوم به دائما وأبدا ألا وهو تقوى الله عز وجل اتقوه عباد الله اتقوه حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون عباد الله واعلموا أن التقوى وصية بارينا من أولنا لآخرنا وصيته للأولين وللآخرين وهو خير ما نتزود به من الأولى إلى الآخرة وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب عباد الله كنا في الأشر من ذي الحجة أفضل الأيام والأيام الأمل الصالح فيها أحب إلى الباري تبارك وتعالى من غيرها من الإريام عباد الله في خطبتنا السابقة خذنا بعد التعليقات والتنبيهات على ما ينبغي أن نقوم به في هذه العشر وفي يوم العيد وأحسن وأمتن وأقوى ما نقوم به هو إخلاص الله تبارك وتعالى في جميع عباداتنا ولا عبادة مقبولة ولا طاعة نافعة إلا إذا صدرت عن الإخلاص وتقوى الباري تبارك وتعالى ثم متابعة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له ديني عباد الله الإخلاص الإخلاص الإخلاص في صيامنا في هذه الأيام الإخلاص في عباداتنا وطاعاتنا عباد الله الإخلاص في أضاحينا والإخلاص في عيدنا الإخلاص الإخلاص عباد الله أيها الإخوة المصلون من هذه التنبيهات التي نقوم بها بهذه المناسبة التنبيه الذي يتعلق بيوم العيد إن شاء الباري تبارك وتعالى في هذه السنة كما في غيرها من السنوات سوف يجتمع عيدان عيد يوم النحر وعيد الجمعة وقد حصل هذا في زمن المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم صلى العيد وخطب الناس في العيد ثم قال لهم في سميم خطبته قد اجتمع في يومكم هذا عيدان عيد والجمعة ثم قال صلى الله عليه وسلم فمن شاء أن يحضر الجمعة فليحضرها قال صلى الله عليه وآله وسلم فإنا مجمعون انطلاقا من هذا كان للعلماء ثلاثة آراء إذا اجتمع عيد مع الجمعة كما سيحصل معنا في هذه السنة المباركة القول الأول وهو للأكثرية أن العيد واجب يجب على من أصبح سالما قويا قادرا يوم العيد أن يحضر العيد لأنها سنة مؤكدة ولم يتركها صلى الله عليه وآله وسلم إذا فهو واجب على المسلم أن يحضر العيد وكذلك واجب عليه أن يحضر الجمعة هذا هو القول الأول واجب صلاة العيد وواجبة صلاة الجمعة والقول الثاني وهو يستند إلى الحديث المذكور آنفا أن من صلى الجمعة أن من صلى العيد تسقط عليه الجمعة أي الجمعة لا تكون واجبة عليه ولكن عليه أن يصلي العصر أن يصلي الظهر لأنها فريضة الوقت إذا تسقط عليه الجمعة ولكن عليه أن يصلي صلاة الظهر هذا هو القول الثاني والقول الثالث وهو مذهب عبد الله بن الزبير اجتمع عليه يوم الجمعة ويوم العيد صلى العيد مع الناس لكنه أخر قليلا صلى العيد مع الناس وخطبهم ودخل منزله ولم يخرج إلا لصلاة العصر أي صلى العيد مع الناس ولم يصلي الجمعة ولم يصلي الظهر مع أنه كان إماما قائدا لم يخرج للجمعة ولم يخرج للظهر وإنما خرج لصلاة العصر فعاب الناس عليه وتكلم الناس وقالوا فيه ما قالوا حتى سألوا عبد الله ابن عباس عن فعل عبد الله بن الزبير أنه صلى العيد ولم يخرج الجمعة ولم يخرج للعيد فقال أصاب السنة أصاب سنة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم ثم أخبر عبد الله بن الزبير بما قال عبد الله بن عباس أنه أصاب السنة عند ذلك ذكر دليله ومستنده قال والله لقد رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يجتمع عليه عيد وصلاة الجمعة فإنه يصلي العيد ولا يصلي الجمعة ولا يصلي الظهر اللهم حبب إلينا الإيمان وزنه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين بسم الله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين عباد الله كما نقول دائما وأبدا اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن a gurguje abinda muka faɗa a cikin hudu ba ta farko tambihai da muka yi wa kanmu cikin waɗannan kwanaki guda goma kwanaki ne da ayyuka suke da tsada suke da martaba suke da daraja a wajen Allah maɗaukakin sarki kowane aikin da'a da ibada yana da martaba a wajen da kima a wajen Allah musamman cikin waɗannan kwanaki amma babban abin da za mu riƙe ikhlasi duk abin da za mu yi mu tabbatar saboda Allah maɗaukakin sarki muka yi shi masu yin azumi su tabbatar Allah suke yi ma kuma su tabbatar dan yaddar Allah da neman kusancin Allah maɗaukakin sarki suke ba wai nuna bajinta ba ana zafi ana rana amma duk da haka ina azumi kada zaman ta wani ne hadafin kawai nayi ne dan neman kusancin Allah maɗaukakin sarki waɗanda za su yi kowane aikin ibada waɗanda za su sayi kusanci ga ubangijinsu waɗanda suke tanadin abubuwan layya da abubuwan da za su yanka na layya lalle su ji tsoron Allah maɗaukakin sarki su yi dayan girman Allah da neman kusanci da neman lada a wajen Allah maɗaukakin sarki babban tambihin da muka yi shi ne galibi yana faruwa a rayuwarmu mu samu idi ya zo a ranar juma'a kuma duk lokacin da idi ya zo a ranar juma'a akan yi ta maimaita maganganu da yawa kamar da zai faru ga mu a wannan shekara ɗin za a yi idi za kuma a yi sallar juma'a saboda idin ya faɗo a ranar juma'a wannan abin fa ya fara faruwa ne a zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya zo idi ya yi sallar idi da ya ƙare cikin hudu ba da yake wa mutane sai ce a wannan rana idi guda biyu ya haɗe mana mu al'ummar musulmi dama me ake kira idi duk abin da zai sa musulmi su yi wanka su yi ado su haɗu a guri ɗaya a yi farin ciki a yi murna a gabakin fuskoki da ba a haɗuwa da su wata a wannan lokacin shine idi ya ce to mun haɗu da shi a safiyar nan kuma za mu sake haɗuwa da shi da jumawa ya ce don haka duk wanda ya halarci wannan idin in ya so ya halarci juma'a idan bai so ba ba sai ya halatta ba wannan shine asalin maganar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shi dai manzon Allah ya faɗa ya ida sai ya ce amma mu za mu yi sallar juma'a zai yi sallar juma'a saboda malamai sun ce shi shugaba shi jagora hi limami wannan sunnar ba ta hawa kan shi saboda akwai mutanen da suke da sha'awa su yi idi su yi juma'a akwai kuma wanda bai samu idi ba juma'ar yake da bukata dalilin tafiya dalilin makara dalilin wani uzuri akwai kuma da zuciyarsa bata gamsu ba shi sassaucin bai samu nutsuwa da shi ba to a masa juma'ar idan ba a masa juma'ar ba kuma bai samu nutsuwa ba to a bai samu fita ba kenan da haka aka ce shi shugaba wajibi ne a kansa ya yi wannan sallah ɗin to in ka ɗauke shugaba malaman musulunci maganganu suke guda uku akan wannan kuma duk wanda ka ɗauka insha Allahu tabaraka wa ta'ala daidai ce magana ta farko wanda shi ne galibin malaman musulunci suka tafi a kan tafa ita fa sallar idi wajibi ce ba wai ganin dama ba ce ba su ana su fahimta sunna ce mu'akkada sunna ce mai matukar karfi kuma sunna mai karfi ba a barinta sai da dalili mai karfi da haka idan safiyar idi ta yi wajibi ne a wajen musulmi ya yi wanka ya yi ado ya ci kwalliya ya yi wanka ya yi alwala ya tafi masallacin idi a yi sallar idi tare da shi wannan wajibi ne yadda idin ya zama wajibi haka kuma juma'ar wajibi ce a kansa don haka a wannan ranar su a taso fahimta wadda kuma hada malikiya fa a ciki wajibi ne ya yi sallar idi wajibi ne kuma ya yi sallar juma'a wannan biyun dole sai sun haɗu a rana ɗaya in sun an yi ɗaya ba a yi ɗaya ba su a taso fahimtar a iya cajin mutum da laifi a gaban allah maɗaukakin sarki wadda magana ta farko kenan magana ta bi ita ce wadda suka fi goyuwa da zoren wannan hadisi ɗin shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya ga dama ya halarci i musallaju juma'a amma mu za mu halatta sai suka ce duk wanda ya je sallar idi yayi sallar idi qat'an sallar juma'a ba wajibi bace akan shi amma idan bai yi sallar juma'a ba me zai faru a kansa su kuma ta su fahimta sai suka ce wajibi ne yayi sallar azhar wajibi yayi sallar azhar saboda a daidai lokacin sallar azhar wajibi ce masu wannan fahimtar akwai marigayi Sheikh Ja'far Mahmud Adam Allah ji kansa ya gafarta masa ko jiya dan uwa ya kunna min in ji fatawa sanace ina sanar da maganar tashi haka Salihul Munajjid a cikin darussa da yake yace shi ma ta sa fahimtar wajibi ne idan baka je sallar juma'a ba to wajibi ko a gidanka ne kai alwala ka kabbarta sallah kai sallah azhar ya kuma ka ci gaba da uzurin rakanka da haka maganganu guda biyu magana ta farko da idi da juma'a wajibi ce magana ta biyu ka je idi sai kuma ka yi sallah a zahar magana ta uku wadda ita ce tafi romo-romo ita ce tafi daɗi-daɗi kuma ita ce nake kanta shekaru da yawa ita ce duk wanda ya je sallar idi to sallar juma'a ba ta kansa haka sallar azahar ba ta kanshi in ka dawo daga idi bacci za ka yi kawai ka yi ta yi allah haɗa mu a sallar azahar la'asar in ka dawo daga idi kana da uzurarraka da kula da namanka da sawa mahauta ido tsaya ka tsare su allah kai mu lokacin sallar la'asar in ka fito sai ka kabbata la'asar shi kenan abin da ya fi daidai abdullahi dan zubair yana shugabancin musulmi wata rana sai ranar idi ta zo da ranar idi ta zo ya fito ya yi wa mutane sallar idi kawai sai koma gida ci gaba da bacin shi da uzurarrukan shi aka yi ta jira fito juma'a kawai ya share mutane ima ina da bukatar sassauci kawai kwanciyar sa a gida aka yi ta jira aka yi ta jira ya ce shi fa ya gama a sallar la'asar ta fito ya sallar la'asar sai mutane suka dinga maganganu wannan kuma yadda malamai ba sa hutawa kenan in sun yi daidai ba su huta ba in sun yi ba daidai ba ba su huta ba in sun samu ba su huta ba kuma in sun rasa ba su huta ba da aka aka yi ta yamu ɗiɗi shi kuma sai ya shiru tun da dai magana ake da surutu to ba buƙatar a bada martani amma da kun nemi hujja kun nemi bayani to da kun samu bayani zai shiru magana ana ta zagaya da ita har aka je wajen Abdullahi dan Abbas wannan manzon Allah ke cewa Allahumma faqihu fid din wa allihu ta'wil Allah ka fahimtar da shi addini idan fassara ta yi rikicewa mutane Allah shi ka nuna masa ka bayyana masa ita a fili sai aka yi sa aka ce fa Abdullahi dan Zubair mutumin ka ya wa mutane sallar idi ya ƙi fitowa a zahar ya ƙi fitowa sallar juma'a kawai sai la'asar muka gan shi sai ce asaba sunna ya dace da sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yanzu kenan an samu aikin sahabi guda biyu an samu aikin Abdullahi dan Zubair an samu aikin kuma Abdullahi dan Abbas ɗaya daga ciko biyu daga cikin abadilatul arba wanda muke da akwai a cikin musulunci to biyu suna kan wannan ra'ayi sai labari ya sake dawo abdullahi dan zubair an fatan bayi abdullahi dan abbas dangane da aikin da kai ya kuma ce sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce na rantse da Allah ya faru a zamanin Umar dan Khattabi ya wa mutane sallar idi amma bai fito juma'a ba bai kuma fito sallar azhar ba da haka kenan waɗannan maganganu guda uku duk wanda zuciyarka ta natsu da ita kaji ita ce ka kwanta ka ji ta maka daɗi insha Allah kana da magabata a cikinta masu son juma'a da idi dama ta samu masu son juma'a da azahar dama ta samu masu son juma'a da hutu dama ta samu inda nake da ƙalubale shine ka ƙi zuwa sallar juma'a kuma ku kabbata sallar azahar a masallacin unguwarku wannan ba sa wanda ya riga yi ka ba in baka zo ba sallar juma'a ba kuma wanda ya ce ka je masallacin unguwarku ka kauɗa kiran sallah ku haɗu ku yi sallah a zahar a shi abu ma zama iskanci in dai ba za ka zo ba sallar juma'a kuma ku haɗu a masallaci ku yi sallah a zahar akwai lalaci a cikinta ka bar raka a biyu kan kuka yi raka a hudu kuma ku haɗu ku yi ta jam'i da haka duk wanda ba zai zo juma'a ba kuma mafi muni shi wanda za su kira mata sallah akwai wanda ba su zo ba juma'a amma za su kira sallah a zahar a lasifikar unguwarsu nan ana juma'a nan ana juma'a su kuma suna kiran azahar wannan ta'addanci ne da haka wanda ba zai zo ba babu laifi a inda azahar ta kama shi kawai kabarta yi sallah azahar dinsa amma ba a ce bai jam'i wannan ban samu wanda wata kasance za a yi jam'i ba amma ka yi sallar idi ka taho juma'a ka yi sallar idi ka yi azahar ɗinka ka yi sallar idi ka huta wannan kowanne akwai magabata a cikin shi kuma duk wanda aka yi insha Allahu tabaraka wata'ala yayi daidai Allah madaukakin sarki ya sa mu dace idin mu na wannan sallar da izinin ubangiji za a shiga karfe 7 da rabi saboda darasin da muka dauka a wacan sallar ba mu ankara ba rana za ta yi zafi irin zafin da ta yi kuma har yanzu bata karya ba dan haka insha Allahu tabaraka wata'ala karfe 7 da rabi ban san ba ko mai firi hudu ba ya gabatar insha Allahu 7 da rabi za a kabarta sallah da izinin Allah maɗaukakin sarki wataƙil mu guje ma zafin rana kuma mu guje kaifinta da aka duk wanda zai je sallar idi musamman masallacinmu ya yi ƙoƙari ya fita da wuri kuma don girman Allah waɗanda suka samu dama suka shigo masallaci su daina cushe ƙofar da ake shiga wannan ya haifar mana da hargitsi da damuwa ga 'yan agaji a watan shekarar da haka duk wanda ya shigo ciki da Allah ya wuce ya nemi gurin zama musamman za a kabarta sallah da wuri don a kauce ma waɗannan zafi ɗin Allah maɗaukakin sarki ya sa mana albarka cikin ayyukanmu Allahumma habib ilaina al-imana wa zainhu fi qulubina wa karrih ilaina al-kufra wal fusuqa wal isyana waj'alna min ar-rashidin Allahumma la tad'a lana dhanban illa ghafarta wala hamman illa farajta ولا دينا إلا قضيت ولا مريضا إلا شفيت ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاة إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله